أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yaban mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala muna ƙara godiya gare shi Allah mai girma da ɗaukaka mahalicin kowa mahalicin komai wanda yake shine abin bautawar mummuta da kai da gaskiya kuma shi kaɗai yake a zatinsa Allah Allah ba biyu ba ne ɗan dariƙa sun halaka da suka ce ai komai ma Allah ne har a shanar gidansu Allah ya kiyaye mu kuma kiristoci sun halaka da suka ce ai annabi isa ne allah da shi da gatimarsa da allah suka haɗu a kamfani guda suke aiki amma kana ɗan raka suka ɗan rakiya a me a sauraron me suka ce ba ka bi su ba sai su ce maka ya zan kace ya zan yi in gane ku sai in ka gansu da gicciye ross shi ne alamar ka ya cikin mai shi gicciyen yake nunawa sai ce maka yana nuna irin gaddamar da annabi isa ya tarar da mutanensa da gabar da suka yi da shi a suka je suka yi yunkurin su kashe shi ba kisa kawai ba suka yi yunkurin su gicciye shi kuma suka wa duniya ƙarya suka ce sun kashe shi sun gicciye shi to wanda kalma mai shakka ba ta shiga maganarsa Allah wanda ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wa ma yanzu wa nan hawayin wa illa wa hayyuha sai ya karyata su ya ce wa ma qataluhu wa وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يكينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
Allah ya nuna duk wanda ya ce Yahudu sun kashe annabi Isa to makaryaci ne. Wanda ya ce sun yi wa annabi Isa walakanci sun gicciye shi makaryaci ne. Wa ya kare annabi Isa Allah har so da kansu ma sun ce da suka yi dandazo suka taru don neman kashe shi ya kira Allah cewa ya kare shi ya kawar mar da wancan mugun koko na kashe shi kar ya taba shi sai Allah kuma ya kare shi da jama'a wanda Allah ya kare shi wani kuma zai zo ya ce zai nuna wa kuma Allah karfi ko wayo ya ce ya kisan kai amma da yake yahudu ba su da mutunci da kunya sun kashe shi sai suka kuma hargitse su ya su sashen suka zuwa suka ce kai wannan kafar ba ta malam ba ce domin suna kiransa malam wannan kafa fato fato ba malam ba ne wa sai fuskar ma ba ta malam ba ce sun kama rigima ko ba su kama wa to sai Allah mai raba gaddama sai ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabu ba su magice ba sau da aka gice gaba daya ya tashi karya don Allah ya ce ba a yi ba suna da naci su ta ta magana komai karyar da suka yi ta su ma da suka ce sun yin wa ma kataluhu yaqina ba su kashe shi sun sakankance da sun karshi din ba don sun rasa shi a cikin 'yan ta'addansu da suka yi yunkurin kashe shi su nuna gawarsa sun kasa bal da Allah ce ku sake wancan magana banza gicciye shi kace shi ba haka bane rafa'ahullahu Allah ya daga shi ya sama da shi wa ya ce ya kare shi Allah ya ce ilaihi shi Allah ya daga shi zuwa gare shi din wajen tsira ba wajen da za su halaka shi ba wa ma qataluhu yaqina ko ba su kace ci ba Allah ya daga shi sun tabe To, ya Allah, ina sauran wani ƙwari ko hujja a jikin kuros. Wa ya karyata wannan masifar ƙaryar, wanda in ya faɗa ba ta tashi. Ya jama'a, annabawan Allah gabbaki ɗayansu masu gaskiya ne. gaban su gaba daya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai gaskiya ne ulul azmi min ar-rusuli su hudun gaba daya masu gaskiya ne kuma ciki akwai annabi Isa mai gaskiya ne tunda dukansu masu gaskiya ne to akwai wayansu sufofin nagarta guda uku bayan gaskiyar suna da asiliku wal amanatu wal tabliku wal fatana suna da gaskiya suna da rikon amana wato abinda Allah ya ce su je su isar da shi komai rigimar da duniya take ciki wallahi ba sa jin tsoro su kasa faɗa sai sun isar ba gudu ba ja da ba
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
Ubangiji ya nuna su wayannan manzanni annabawa gaba ɗaya duk abin da Allah ce ku ce ku ce kaza ji ni a yi kaza kamar kowa ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuballiguna risalatillahi suna isar da sabon Allah ba ragi ba dani za a taso musu wata ran da makami wata ran da zagi wata ran da haukan buguwa da giya wani kaza a wala ya shauna su wato annaba manzanni Allah ya ba su tabbaci da dahir wa ya shauna hu suna jin tsoron shi Allahn da ya aiko su wala ya shauna ahadan illallah ma ba sa jin tsoron kowa illallah sai Allah. To wa ya ba da wannan shaidar? Allah ne. Allah ce, wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi shahidan din ba a nan take ba, wannan Allah rama ce wannan hasiba ne. Allah ya isa ya zamanto wanda yake masanin komai sukutum ɗinsa da fulla-fullansa adadin lissafinsa yadda aka yi to in ana neman dahir a tambaya abun Allah don ya isa ya zamanto mai kiyayewa da bayar da jawabin lissafin yadda abin yake ya jama'a mu ƙara yi wa annabawa manzanni gaba ɗaya salati da sallama da yadda da su da sanin cewa duk abin da suka zo da shi billahi da zai la ilaha illa huwa daga Allah Allah ya ƙara musu tsira da aminci Allah ya raya mu muna musulmi masu imani Allah ya sa mu cika muna musulmi masu imani. Allah mayar da mu dausayi daga dausayin aljanna. Ranar tashi alƙiyama Allah ya daga darajojin ya shigar da mu aljanna su takar dausu da rahama ta sa. Mu da iyayenmu, da malumanmu, da 'ya'yanmu, da matanmu, da haulanmu, da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya. kun gani ya jama'a musulunci arziki Allah muna yabanka muna godiya gare ka wato ka halitta mu dan mu kadaita ka da ibada ka ɗauki imani ka ba mu ba dabaran mu bace ka ba mu musulunci ba saya muka yi ba baiwa ce daga gare ka ka nuna mana duk abin da muka ƙwallafa rai da samu na duniya da na lahira mu roƙe ka to muna roƙonka Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah wannan musulunci da ka ba mu muka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka taimake mu mai ta tafiya a kai jaram kar mu karkace dabara ba za ta mana wannan ba sai dai kai ka mana rabbana ya ubangiji mu la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zuciyoyi ba da izhadaita na bayan ka shiryar da mu muna tafiya ala siratil lahil mustaqim wa hab lana min ladunka rahma Allah kai baiwa ta taho daga gare ka lana dan amfanin mu a duniya da lahira mun roƙi abu abun da ya dace a gurin mai akwai Allahu innaka antal wahhab kabar Allah kai ne mai baiwa muna godiya da baiwar musulunci da imani da gaskiya da rikon amana gode maka ya Allah ka fito da mu a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ka nuna dukkan al'ummomin annabawan nan da muke jin labari masu gaskiya da rikon amana da darajar da ka ba su to gaba da gabanta al'ummar musulmi zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka nuna mu ne a gaba kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
الله هذا درجة جمع الأمر المسلمين الحمد لله رب العالمين ولو ينظر كيتي كنتم خير أمة مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر المسلمين كنتم كن كفتي خير أمة doyan sa al'ummomi na annabawan farko masu darajar nan da ɗaukaka to ku ne mafifita alheri akan dukkan al'ummomi ukhrijat linnas al'umma za ka fitar da ita don amfanin mutane duka in ka ga wani bai amfana da musulmi ba shi yaki amma musulmi gidan albarka ne mai kira ne zuwa ga kaɗai ta Allah da ibada musulmi mai albarka ne mai kira ne cewa mu yi gaskiya kada mu yi ha'inci musulmi mai albarka ne ba ɗan giya ba ne musulmi mai albarka ne in kaga wani ya bar karantarwar musulunci ya koma shagiya yi to bala'i ne tsagwaro ya jefa kansa ciki amma fa ba dan Allah ya ce baya son sa bane don an fitar da al'ummar musulmi ta yi amfani lin nasu don mutane duka wa Allah ya ware don kaga wani ya ware shi yake ko to Allah ya mana tsari kuma yadda wannan amfanin ya zo wa'azi ne ta amuru na bil ma'arufi kuna wa'azi kuna umartan mutane bil ma'arufi da abinda aka sani a shari'ar Allah zo muka daita Allah da ibada kowa a cikinmu ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowa ya je mu yi karatu mu yi sallah mai azumi mai zakka mai aikin hajji akan ilimi duniyan nan da ba mana yanzu ga shi Allah ya kawo kuma wallahi tallahi wata ran yanzu kuma ba ma duniya Allah ka sa mu cika da imani mu gawa mutane ku zo mu karatu da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq Allah ya fara saukar da alqur'ani kar ku bi ta yan dariƙa kar ku yi rawa ya ku matasa kina budurwarki mace yawancinta kosai ne mai kasuwa ɗaya idan kika yadda ka ɗauke ki ana rawa da ke a layi ana miki ciki magana ki ta ƙaci kuma cikin shegen nan ke da kanki ma tsoro kike a ce naki ne ta ji mata ta haifi ɗa ta yi naƙuda duk wahalan nan tana tsoro a san naka ne ana samun masu cikin shegan da suke yadda jinjiri ko jinjiniya ko ba a samu waye yadda shi uwarsa ta gani ya ce to muhammadu shata iyayen da suka haifi shekun 'ya'ya sun saba wa hatta maganar da ka faɗa don kai ka ce shege sai uwa kai to uwar ma ta yar ki haifi ɗaki har wanda su mai zai kawo haka so da haka to kuka ji bokaye da 'yan ɗare kuna zage-zage to ba za su yi shiri ba da wa'azi ba ko za su yi domin sun ɗauko matan mutane da su da shi'a da turawan mulkin mallaka sauransu sun ce a sake mata a layi kowa ya kama wacce yake so ya tsallaka ta ba yardar wali saboda haka mata sun zama banza a gun bature dan kalman sun zama banza a gurin shi'a ya fito da ita daga ɗakin mijinta sun zama banza a gurin yan ɗariƙu sun ce da suliki da sulika da uwa da yarinya a rawa a layi jama'a wannan guri na tsautsayi ne ko gurin nutsuwa suna yi ko ba sa yi to ai ba daidai ba ne da suna al'ummar musulunci al'ummar wazi ce sai mu ce ku daina zina ku daina raye-raye ku daina kaɗe-kaɗe to a akwai abin da yake ma ina rubuce a littafi wasu ba su sani ba Allah ya jikan Sheikh Ismail Idris bin Bakariya Allah ya jikan Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud Gobe Allah ya jikan su Sheikh Usman bin Fodio suka ce duk wannan rawar da kuke gani suke lokacin ma ba su fara rawar su fara rawar kamar yanzu ba aka ce kafirci ne a gurin aka ce ina ka ce ku je ku dan bolin tafin su jawahirul ma'ani ya kuta tulfarida waye waye akwai inda suka zagi Allah ina jin dalilin da aka suka tada jijiyar wuya suka ce kar shek ismail idris ya yi wa'azi ko shek abubakar muhammad kuma kar ya wa'azi ai akwai wannan fito da maganar da take littafi ko komai nisan dare gari bai waye haka ne to yanzu guda nawa ne a daure su akan sun zagi Allah yanzu ba su fito da kansu suna shiga gidan rediyo suna zagin Allah ba waya ya da bokanci su sun biyo mutum wai dan siyasa ya je wanka da jini zai ci zaɓe suna yi jama'a ya wanka da jini ne cin zaɓe ya zo ya ɓalluwa mana ya faɗa a mahauta ya yi birgima da jini sai wannan ce za ta sa cin zaɓe ba gaskiya suka faɗa ba sun yi wanka da jinanan dabbobi sun yanka 'ya'yansu sun yi shajinin sun yi rashin kunya sun tube tsirara a taro mutum ya je florida ya ga yadda bature yake danne mace a layi ya ga yadda ake yin fawar ɗan adam ana sayarwa wai shi ba ruwansa bai yarda da Allah ba wai ba za a yi tashi kiyama ba abinda suke cewa kowa ne abin da ya ga dama shehu ya yafe maka kalmar ya ce ba komai ai ba za a yi tashi an kiyama ba a a ba za a yi tashi an kiyama ba saboda me ya za a yi tashi an kiyama mutum ya mutu ya rididdige ya zama kashi ya zai ya tashi to shekara ɗari biyu da suka wuce kai mahaukaci da kana nan yanzu ba ka shi kana zage-zage bacin da shi ka iya to sanda ba ka nan ɗin nan ba a ga ƙashin ba ma ba a ga tsokar ba ma ya aka yi wa ya kawo ka duniya Allahu khaliqu kulli shay'in Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allahu Allah khaliqu kulli shay'in shine malicin kowane abu lalari la ilaha illa huwa Allah shi halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk halitta ba mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halitta waye shi Allah ne mahalicin annabi Isa Allah ne mahalicin annabi Musa Allah ne mahalicin mala'iku Allah ne mahalicin sammai Allah ne mahalicin kasai kai jama'a da abinda muka samu mai yawa da kaɗan wa yake bamu Allah Allah ne الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله شي ne malikin kowane abu kuma shi Allah a kama da kowane abin nan da ya halitta wakil shi ne mai tsare ba Allah ba ba mai tsare bayi زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
to da Allah za'ama tana da zurfi kan a gano to allazina kafaru kun san fasara ko ba ku sani an san allazina kafaru to sai Allah ya ce za'ama allazina kafaru waɗanda suka kafirta sun riya cewa Allah yi bu'asu cewa ha'abata ba za ta da su daga matattu ba su ci kudin kowa shehu ya ɗauke su kwanta da matar kowa kalmar ya ce ba za a yi tashin kiyama ba Allah yi bu'asu wasi komai ai in sun mutu ba su yi sati ba za a ta da su ba Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiko shi zuwa ga duniya don wa'azi don amfanin mutane duka sai wanda yake yace qul mana ya rasulullah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga wa duniya duka bala za a tayar da ku matattu kaf ba ta da mu ranar tashi alƙiyama Allah ka ba mu sa'at tashi Allah ka mana jin kai da rahama Allah kada ka karkatar da zuciyoyinmu bayan ka riga ka shirya da mu da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi daya kuma wallahi tallahi Allah ne mahalicin kowa da komai na kawo aya kuma wallahi da abin da muka samu da wanda ya same mu Allahu samad Allah ne abin nufi da dukkan bukata to amma su sun ce Allah ya bu asuwai ha abada ba za a tayar da su ba Allah ce kul ya rasulullah ka ce bala za a tayar da ku ya ku kafa yanzu da musun da kuke yi kara musu da rantsuwa warabi ka ce na rantse da ubangiji na Allah la tub'atun na wallahi za a ta da ku ba ma magana waya ta da ku haka kawai ba kuma la tunabba'unna bima amiltum wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka yi saboda ka kwana da uwanka za a gaya maka ba ka gurin ba sun ce ku yi komai ba komai ba ba ga sun sun sa wa yansu suna suna yi wa yara yan mata yan shekara bakwai kaɗai ba ko ba sa yi sun ɗauka wai ba za a tashi kiyama ba Allah ta nawa masan su maka ce warabi na rantsai da ubangiji na Allah da tuba a kunna wallahi za a tada ku ba tayarwa kawai ba sun ba za tunabba'unna sannan za a ba ku labari bima amiltum game da abin da kuka aikata na aika aikar shehun na ta kansa kai kana ta kanka bokan da ya ce ka yi luwaɗi ka ci zaɓe yana ta kansa kana ta kanka kuma ga gaskiya ta bayyana bayan da za a yi su ci zaɓe kan mene ne an ce mafiya yawa to wanda baya nan ma yana cikin mafiya yawa a koma murniya komai nisan dare gaskiya na cike da munna da taya kaina da ku munna nasarorin da muka samu a ƙasa musamman a jihar filato na cin zaɓe Allah ya ba mu nasara mun ci abokan gabanmu sun koma murdiya ba kowa murdiya hanyar tsira ce za ta dore mana farin ciki da kuka yarda da wa'azi gaban ku bai faɗi ba na ce to mun yi shekara ashirin da ɗaya na ce ba zan muku magana ba ba zan gaya ko darasi ya shiga wallahi burinsu ko kar a yi zaben da ba mu yi ba sai su je su ce ba mana to an yin ko ba a yi ba mun cin ko ba mu ci ba sun yi murdiyar ko ba su yi ba Allah ka karbo mana Allah ya saka wa malamanmu da alheri Allah ya saka wa matanmu da alheri Allah ya saka wa matasanmu maza da mata da alheri Allah ka sa dukkan yan aljanna firdaus ne da rahamar ka ya arhamar rahimin rabbal alamin tun da ƙarya ta ƙare aka koma cewa ai murdiya ba masifa ta ƙare ba saboda haka mu mu farin ciki mun ci zabi gode wa Allah mun yi zaɓe ko ba mu yi ba to wanda bai yin ba ma duk da shi a ƙuriya to kun ga ƙarya wato in ga abun barra to bai kai kamar ƙarya ba akwai ƙaryar baki akwai ta aiki ko idan mutum ya nemi hayan mota sabuwa kar ko aka ba shi aro ina za ka yace za shi neman aure dala a ce da shi ya je aje ta tana walƙiya sai ya ce wa wace yake nema ce motarsa ce to tsakanin gaskiya da ƙarya ya yi ɗaya to me ya yi shi kenan to a je a gama ɗauro aure a dawo gida ta zo ta ga garejin mota ina ƙarya ka ƙare to da gaskiya ya faɗa a zo a nema a rasa to haram mu nisance ta halal mu neme ta wato duk mai basira na dawo daga aikin hajji ko umara yana gane bambancin dibata ta sati biyu da yadda ta yawa da kafin tafi da bayan na dawo yaushe na fi murjewa na gode wa Allah ya ban halal ina bai fi ba zan tafi ba na je gona ta ta magama aka tone dankali wani ka ganshi sai ka ce buta ce sai da na haƙe buhu ɗari da tamanin da biyar na sayar da shi dubu goma sha takwas da ɗari biyar biyar a gona kuɗi hannu sannan na ce maka na je ne umara ne salloli ne addu'o'i ya kuka gani alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat jama'a matasa ga ga almajiri alhaji sani dan alhaji yahaya jingir mai wa'azi manomi wallahi da na je sai na ga irin hotel ɗin da ake ciya three star na ce na zan kama aka kama wallahi sallah sai naga ana yanka mana dankalin bakin mutum ana sa mana a miya na ce malam bala na ce kun ga kayan gona ta dankalinmu ya ci ƙasa ya ci duniya ana ɗauka mota mota ana fita da shi ku je bakin iyakar ƙasa ku ga yadda najeriya take ba duniya abinci to kai saurayi ina taka gonar ko kai malamar za ka yi ta yan ɗariƙa a ce ka kwanta ka kwana da uwarka a ce ka zaki alƙur'ani ka koma ka kwanta a ce baka da sana'a sai bokanci ne amfanin wace muguwar ɗabi'a don Allah ku dawo cikin musulunci komai nisan dare mun buga da wani shehin dan ɗarika da malamanmu yana wa suna mana wa'azi ne ya za a ce wanda yake yake yake yake haila yana rawa sa yana komai a ce kafiri ba kafiri ba a ce kafiri ne gashi nan a littafi ko baka iya karatu wani wallahi ba a shekara talatin ba sai gashi da kansa yan jaridu sun je sun ce malam ga yaranka suna zagin Allah sai ce wa'annan kafurai ne na cewa ya gaya maka turawa mulkin mallaka zaga zace wato za faɗa a ce you are welcome abin da ka ce ba ya yi gashi kai ma ka zo ka faɗa bai faɗa ba a ce bai faɗa ba don me don gaskiya ce to sun faɗa da bakinsu sun kawo yaransu yanzu suna faɗa a rediyo suna faɗa a talabijin sun halaka 'yan mata dubbai suna nan da ciwon kanjamau. Don ta kama kanjamau ɗin ka je ka ce mata, Shehu ya ce ki warki. Don ta harbi da kanjamau Shehu na ce tuk ta tashi. A duniya ma sun kasa warkar da mai kanjamau, balle a gaban Allah a wuta, wallahi ƙarya suke mu. Ku yi karatu don Allah, mu karanta Alƙur'ani mai girma, mu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kafirin da ya taba zama a jihar Filato ya ce wanda yake son su zauna da shi lafiya ya ce bai yadda ya masalla a gida ba ko kun sani ko ba sani ba to shi ne kakan kakansu shi suke wa yaƙi wai za su gaya wa musulmi a jos wai mutumin kirki ne don me ya musu abin da suke so yana kisan musulmi to hannun kisan ma ya riga ya shanye yanzu ta kansu yake wani lokacin ya tashi gudu kano yake zuwa yana kwana ashe wani yana zuwa garin wani jama'a mu rike gaskiya wallahi tafiya mabudin ilimi ulsiru fil ardi
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كان كيف كيف كان عاقبة المكذبين
Allah jannahu sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu al'ummar musulmi mu rika yawo muna kewaye duniya muna tafiya muna kallo muna ci muna gani muna tunani ba yawon banza ba قل يا رسول الله كما masu imani musulmi siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa Allah ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu tunani mai amfani da ji da ganin da tunani rumma sannan in kuna tafiyar kun zoro ku yi nazari ku duba kaifa kana adibatul mukazzibin yaya ƙarshen masu ƙaryata wa'azi ya ƙare mutum ya je masar mana ya gani ba ta zauna a ƙarƙashin fir'auna ba ne yanzu ɗan masar wa zai yadda ka ce ma shi kan fir'auna wa zai yadda sai gaban kuliya in kana musu je ka samu wani bamisire ka ce ma ji kan fir'auna ka ga zai yadda ba zai yadda ba to kai naka gajeren in ana taɗin firawuna ya sai buɗe baki ne to da suna roɗan mutane su nuna maka kamar a cikin musulmin suke sai suka ce suna wa wanda ya wa musulmi sharri murna to kaga so daban mu daban haka ne sun so su rikita kwakwalwar matasa kar a fita zaɓe na ce ta na bar ku bari mu ga darasi ko ya shiga kun fitan ko ba ku fita ba mun cin ko ba mu ci ba hakan suke so Allah ya karya su Allah ya daga darajar mu Allah muna yaban ka muna gode maka malam ina bin kasashe daban-daban wata ran bi jirgin mamlakatul arabiyyatu saudiya cibiyar musulunci sa'ar mu mu 'yan Najeriya a wajen fara sayan jirgin sama shekara ɗaya Najeriya da Sa'udu suka fara sayan jirgin sama shekara ɗaya lajikan Ahmadu Bello Sardauna Sokoto kama da wani ba ta wani Sardaunan yanzu wajen guda dubu nawa na kirki ko na banza ko ba ƙalasa kama da wani watawa ne sunan sardauna mun rasa shi ne a mutane yanzu amma sardaunan gangari a fa ya zo yi mana dam na kayanji na je da kaina lokacin da na yi ziyarar aiki mun zo mun hau hajjoran gandamalin inda ruwan ya cike na samu mai lura da gurin na ce masa kawai wannan ruwa ce nan najeriya nijar ruwa duk muna ba da ruwan nan ana na ce wa'annan injina da suke motsa ruwan nan ya ce amadu bello sardauna sokoto ne ya sayo su ya nuna mana guda biyu ya ce wannan ne suke aiki ya ce sauran ba mu ma fara motsa su ba kuma tun da ya sayo ya kafa ya ce ko garan bawul ba a taɓa yi ba je shi yana nan da rai kuma ya ce amma ka sabu mamaki ya ce kaga kaga jaridar jiya ya ce an bugo ta lokacin mulkin mai bafala ya ce sai na ga an rubuta wai ya bani ya kashe biliyon arba'in wai ana ya ce wallahi tallahi ba ba a taɓa yin garan bawul ba shi ya gaya min yana da rai to biliyon arba'in fa daga ran da muka je ziyarar aikin da kuka fi jin daɗi a ce muku tuwa zuwa yau an shekara sama kusan ishirin shekara ishirin daidai yau ranar ya gaya ma su mai kwakwala an ɗebe biliyon arba'in a kan ruwan da zai ba mu wuta shekara ishirin da ta wuce in ji mai lura da gun ina da bidiyon ma yawa kasan dai da can zai ci daɗi amma ai an yi kuma to a kira wannan ya gina najeriya biliyon arba'in a gudun ba da wuta kawai shekara ishirin an sace biliyon arba'in an ce an gyara ɗaya akwai wani ɗan taraba ɗan lau amma fa ba shi balalau ba ne yauwa shi kuma ya zo zamanin wani gwani na aka ba shi kuɗi shi ma bai gaza biliyan arba'in ɗin ba aka ce a je dutsen mambila a je a yi mana gurin ba da wuta a dutsen mambila shi kuma ya je ya cinye kudin shi ma kai alhaji sani ina kanci a gurin wani basankwaci da ake kiransa bello to ba dai bello ya ba bane amma ya je ya ba gwamnatin tarayya bayanin wane da kuka ba shi biliyon arba'in a zo dutsen man bila a yi gidan wuta da najeriya za ta huta da cece kuce a kan fitila ya ce ƙarya yake ko share gudun ba a yi ba aka nuna a talabijin aka sa a nta na gani kun gani a najeriya to yanzu wannan shi gwanin nawa ne bai ba da kudin ba to an yi to an daure mutumin to wato an yi laifi a najeriya ba ba za a yi komai ba kenan kai subhanallah to bayan wannan a jalla babbar hausa da aka ɗauki wani aka naɗa shi zamanin wancan gwanin nawa da ya gurungun sata sai da wa'arinta da ɗoyinta ya buwayi najeriya haka ne to an yi kenan ko ba a yi ba to wannan zai gina ƙasar ne ko zai rushe ta da amma idan ka tara bahaushe da bayan rabe da yamuri ka ce kana son a yi zaɓe a fidda sarkin barayi to waye zai ci yawa wa zai ci sarautar sata kai na yadda da jawabin domin kuwa janaral dina yana da inyamurinsa da ya zo ya yi wa Najeriya mugun kuwar barna, duk wanda ake kira ya yi barnar, to sai da ta kowa ta zama kamar ma ba a yi ba. Ya rukurkuje Najeriya don kanta rayu. An yi haka. To, wannan irin magana aka ɗauko yan karin magana mata ya bulu kulbin buniyanu yawman tamamuhu idza kunta kabnihi wa ghayruka yahdimuhu ran nawa ga watan nawa za a kai wa gini rawani inda har kai kana ginawa wani na rusawa to yaushe najeriya za ta fita daga wannan matsala ne wallahi tallahi a wannan tafiyar na kira abokanai na ce to za mu shiga tawafi na ce mu roƙa wa najeriya Allah ya gyara zuciyoyin mu duka Allah ya gyara zuciyoyin shugabannin mu mace abin ya fi karfin a faɗa ma wannan ƙasar idan za a tuba da sata ta mako ɗaya idan aka yi amfani da kuɗin ƙasar a wata biyar sai mun wuce amerika ci gaba a tuba da sata mako ɗaya tukuna a tara abin da aka daina sata wace ce amerika Rewo jama'a ya za a yi ne a daina satan nan, kai sai dai mai ta addu'a. Ni abin na ga ya zama abin tsoro. Sa'ar mu wajen fara sayan jirgin sama mamlakatin arabiyyatin Su'udiya. Yanzu mamlakatin arabiyyatin Su'udiya in ba mutumin gwamnati ba, ba wanda ya sai gaya maka yawan jiragen samanta. To, na Najeriya kuwa ko kai ma za ka faɗi yawansu. Amma ba su ne sa'o'inmu ba. Haka ne jama'a ko ba haka ba. Amma don rashin kunya idan suka yi sata suka yi sata sun soke ce. Yaran nan da aka cuta samari da 'yan mata kuce kuce su fito layi su yi zanga-zanga su fito ku harbe su. haka suke yi fa ko ba haka suke ba ba dan albarkar wa'azi da Allah ya taimake mu ga gaya matasa kar ku zanga zanga so suke bayan sun cinye dukiyar su kar ku da yake Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wallahi sai sai yaran Allah ya jiyar da su amma akwai wanda suke an kira sunana suna zagi yara in aka ce alhaji sari kaza kaza kaza ka sai an asali san zage ka na ce shiru ku ba su na ce za akwai wani abu garmaho ana wainawa sai a sa maka jawaban wanda ya aka dauka sai bature ya ce his master's boy ya ce abin da ka ji ba nasa ba ne mai gidan ne ya faɗa na ce yaran nan da wajen za zage na ba su ba ne mai zagin nawa boka ne mai zagin nawa barawan kudin najeriya mai zagin nawa dan luwadi ne mai zagin nawa yar maɗugo ce mai zagin nawa dan damfara ne ke ba ruwan shuru ko mai nisan dare are su za ta ƙare yawa Ɗaya kana damuwa wai sun zage ka sun ce kaza sun ce kaza. A wanda ya zage Allah shi ne za ka zo kana cewa ya zage wani ma ya zage wani Allah ba suke zagi ba manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba yan dabiqa suka ce darajar ɗayansu wato ya fi sabon annabi ko gashin sumarsa ba ba zai kai ba anima ranar da za su cikin musulunci su maka magana su ce me mu dai mu gaya wa yaran nan mu ta musu wa'azi mu bude makarantu sun nazari nan yara har sanawiya secondary mu bude NCE malaman mu su san yadda ake karantarwa mu bude jami'o'i in Allah ya yarda komai nisan dare dare sai wai satufli lakal ayyamu ma kunta jahil komai nisan dare gani zai wa to yanzu kai ma sai na tsayar na wata wahala za ka gane da zo a wannan sunan masallacin nan na juma'a wannan sunan sa masallacin yan taya a ina wallahi tallahi lokacin da malam ya zo wallahi mutum bai isa ya zo nan ya wa'azin nan da nake yi an yi kokawa da su balan kulita nan a kan ƙyallon wazifa to ina yake komai nisan dare yanzu wani mahaukaci ne zai fi ɗan ɗari ka sallah dafa dafa kar wai barnar masu barna ta baka tsoro alƙur'anin nan da ka gani mu karanta shi mu fahimce shi da shi Allah zai gyara duniya duka
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا amma kun ji kun ji zancen Allah yace inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani mai girma da Allah ya saukar da shi ga fiyayyen halittar Allah gaba daya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya hadi yana shiryar da talikai ne lillati hiya aqwam da hanyar da yake ita ce mafi miƙewa to dar har gidan aljanna Allah ka shiga da mu aljanna shi da rahama alqur'ani da bayanai ciki na Allah wai bashirin mumini yana yi wa masu imani albishir da alherin duniya da lahira waye mumini wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci ya yadda a baki ya faɗa a aikin gabai ya yi aiki da haka allazina ya amaluna salihati me albishir din Allah ya ce anna lahum ajran kabira lalle masu imani mazan da mata Allah sadan mu cikin suna da lada mai girma shine aljanna Allah ka ba mu don saka shi dan Allah masu rawa da 'ya'ya da mata masu luwadi yaran bokaye fito ba in ba a ragi dare ba za a ragi rana shin dukiyar kafirai da aka yi wa musulmi fashi ba zai kai ku ba kawai da haka ya jama'a cutar da duniya take fama da ita yanzu da ciwo ne na rashin amana ya haka zo ana ce za a je zanka zanka kun san ana yadawa a yanar gizo ko ina duniya wani wai shi mala abubakar yana zaune a jidda sai suka zauna da shi ma wani shi ma dan can ne ba sai na ce wani ko shi ya koyi baya samari su mutu shi shi zanka zanka kawai ana zo ka dafi ya yi don mai ba za su yi ba su karɓo mana ayat haƙƙin mu to sai da ya ga ya ba sai ce ce ce wa ne ce da malin da ya ma don su karɓo mana haƙƙin mu ya ce ya ce to gani nan a saudi ni dan najeriya ne ga ka nan a saudi dan najeriya ne ya ce to tsakanin jos da sokoto da kano da katsina kila ne kana daga nan da daga nan ya ce ce to ka gaya man saurayin matashin nan mai karbo maka haƙi da budurwar nan wanda kai samu alheri daga nan maka ka aika gida kace a gina ma gida ya gina ko kace ku je ku yi sana'a a Najeriya ya zauna bai ci ba ko ka aika kace a sai shanu yayi kiwo bai sayar ba ya ce kana da guda nawa a sakkwato kana da guda nawa a jos kana da guda nawa a katsina kana da guda nawa a maiduguri su da suka ce a fito za su karɓo mana haƙƙin in ce ko in ka ba su suna da amana sai mutumin ya yi shiru kaman ba shi ya faɗi wancan magana ba. sai ce wani abubakar ya ce wannan magana ba ta ratsa ne ya ce don na san cutar da aka mun wallahi da zaka nemi wanda ya yarda da mutum ya ce ga shanu na imin kiwo ya cinye da wanda ya ɗauki jari ya ba yaro ya ce mu rufa asirin kanmu in Allah ya yarda ka nemo nemo ya cinye da wanda ya sai mota ya ba wani ya ce ka nema nema na ga kana zaman banza ya je ya cinye to amana ko rashin amana to wanda ya zo ka ba shi 'yan saniya ko moto ko keken nufe ya cinye sannan ya ce sai dai ya karbo maka haƙi ai zanga-zanga ya ce an yi wannan da shi ne shugaban ƙasa ko gwamna yaya kuɗinka wani ma shi kai ka haife shi amma zai cuce ka jama'a duniya tana da matsalar da ta kai amana a yanzu amana ce ka ɗauki yarka kana gudun ta zauna ba karatu ka kai ta jami'a malamin jami'a ya kasa karantarwa ya ce in tana son ta ci akwai murdiya ba sai ta yi karatu ba amma ta kwanta da shi ya ce ta ci ana yi wai amma wai ana yi to idan malami zai ce ɗalibarsa ta kwanta da shi ya ce ta ci to ya ce ta zama likita ba ta yi karatu ba aka kawo asibiti aka sa ta a ciki aka ba ta wuka aka ce kwanta ka samu likita ka samu unguwazoma kada za a dawo kan amana da an huta wahala jama'a mai shawara mana mutu ba akwai wanda zai kafa maka gemu wani ma nasa hada burbura a shaɗan kirislam ne wallahi tallahi ba musulmin ba ne so yake ce maka da kai da yahudu ɗaya ne kawai saƙon da turawa suka ba shi ya cike nan ya zo ya faɗa to ina malami wannan kayi wa'azi ya kasa zaginka mai ɗiban 'yan mata yana rawa da su da ganga a layi kayi wa'azin kamun kai ya ƙi zagin ka to me yasa kuke fushi in an zage ni mutanen da yake Allah ya tumbuke su Allah ya riga ya tumbuke su wallahi da duniya da lahira muka da ci ba zai ci nasara billahi allazi la ilaha illa huwa da duniya da lahira mai yaudari ba zai ci nasara ba ya za ka zo kana saurayi ga karfi ga ko ni in je ni dankali in haƙe buhu ɗari da tamanin da biyar in sayar da kowane buhu dubu goma sha takwas da ɗari biyar kai kana shan taba a kan kwalbati ka ce kuma wani an zo na an yi dindi kodo an zuba min da ɗan attaruhu da mai ina ce wai wai me yasa kai baka da shi to ino ma irin tawa man kai ma ko ni da noma kai da cin dindi kodo abin da ake yake na ba saurayi ne ba wai ba zai yaki ba in ya ga babansa da kuɗi sai ce bari ya ci amana babansa ya yi maza ya yi kuɗi bari ya je sayar da motar babansa ya yi maza ya yi kuɗi a'a ba za a naɗa wani minista kan ko farga ya sace kuɗi ya yi kuɗi na ce to janar gwanina ka daina barin shehun can suna sata baka hukunci so suke su da gwamnati ta ce shi ya basu da Allah na to ai Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi wa duniya wa'azi shi kuma annabi mai gaskiya ne abun gaskatawa kuma in ji Allah wa ma yanziqu anil hawa in wa illa wahyun yuha sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi bayan lam yasadi fa bi qalbihi wa zalika azabul iman ya zaka zo ka nada minista ya sata ka bar shi ka ce ka bar shi da Allah kasar da ba hukunci ina kasa mai raba dukiya ga yaransa ba lissafi ina ci gaban samunsa mutumin da yake ga gonaki ga komai ba zai yi noma ba ina tuka to a'a ana ganin gaskiya ki faɗa kar ka faɗa ne su zage ka na ce to ƙara min lada za su yi Allah ya gani ba zan musu sharri yawwa amma ku daina jin mamakin wanda ya zagi Allah ce wai ya zagi wani ma to wannan ma bai me yasa ma kake bata lokaci me zagin Allah me rawa da uwarsa a layi me wayarin ya shekara bakwai biya ɗaya shi ne zai zage ka ka tsaya kana fushi ko ka taɓu ne. Gama, don Allah da ni da ku, da gwamnatin tarayya da ta jihohi, don Allah a ce a yi wani darasi a tara jama'armu na ƙasashenmu, zo ya za mu yi ne mu riƙe amana. Ya za mu yi mu riƙe amana. Ya kowane minista aka naɗa shi kuɗi ya zama nasa. wannan gwanin na wani yanzu Ahmad Bola Tinubu ne ne kai mun kokari da ka canja minin soci ɗan abin da kai ya gagari wani da wani ko bai gagara ba don na zan da baka shawara wayancan da aka sauke in masu gaskiya ne ka basu idan makaryata ne jama'a ya za a yi to kaji abin da jama'a suke so in masu gaskiya ne ka bar su in mayaudara ne jama'a yaya za a yi to kaji ta mutane yawwa ne dai ban yadda mutum ya ci kuɗi a bashi ba an ce wani gwamna a taraba yanzu yana hannun masu bincike wai kasan ban daɗe da dawa ba amma an ce wani gwamna a taraba ya ci kuɗi kuma gwamnati ta ce za ta bincika to saura gurkun karbi shi kuma kuna cin tsoronsa kun bashi to ya mai zagin Allah zai ce wai gwaninsa shi ne mai kashe musulmi dama ka zagi Allah mai haifo abin mamaki a gudun ka kai kan boka mara albarka eh akwai masifar da ta kai ta boka tun da zai ce wa mutum ya je ya yi jima'i da wasa ko ba sa yi to su ne za ku damu da su to jama'a masallaci dai nurun ala nuri ga wani babban sarki namu da Allah ya kawo shi sallah ta juma'a ya biyo zai wuce to kowa ya gan shi kowa ya gani ya san mun murji daga ina daga Allah wallahi mutum ya kewaye Najeriya ya ga hatsi ya ga inda muke fidda dankali zan zo gaya muku shinkafa da ni don me da kake faɗa alhaji sani don kai ma ka koya ka bar ra'ayin su alan ƙoso alan ƙoso rago shi ya ki noma ya ki kiwo kiwon kaza ma ya kasa yi ga ƙugusan jin daɗi na zuwa ce ga to sai ce shi da ina kwai da sai suka zo aka ce a nan ƙosa ga kwai ya ce a bare mar da sa nan ƙoso zamanin ku ya wuce gari ya waye tsoro ya yayi matasa a koma gona matasa a tuka a yi karatu na alƙur'ani mai girma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko yahudu baya so ko bature baya ko boka baya so ko dan damfara baya so jama'a mu yi gaskiya mu gaya wa namu gaskiya jama'a mu rike amana abin da aka yi na da a tuba inna Allah yuhibbu tawabina ويحب المتطهرين التوابين ويحب المتطهرين
inna Allah tabba Allah yuhibbu tawali Allah yana son masu tuba ko kai ne dan sarkin tsari shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tuba al-islamu yajibu ma qablahu sai Allah ya fe ka gaba daya wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tauhid masu tsarkake ubangiji da ibada khalisan liwajhi Allah tabaaraka wa ta'ala jama'a mu tuba daga laifi shugaban ƙasa canje-canjen da kai muna taya ka munna komai nisan dare gari zai waye akwai wani ba an gashi wai sunansa nan tawi da wancan wana da wana suka dame mu da cuta na ce jama'a bayan hatsi ina wani tuwon na ce ku zaɓi nan tawi an yi haka suka ce ana yayin murdiya na ce komai nisan dare to an ce an ba shi minista waye yake gaya ma alhaji sani dan alhaji a hayati ka yi mamaki dan nan ta ya zama wani yasa kala zaman ba zai iya gaya mun ba a fatanka ba zai gaya mun ba da shi na wancan wanne muka fi so ya zama minista shi muke so to kai salan da aka yi murdiya Allah zai baka wata rana insha Allah wannan murɗiyar ta kotuna wallahi kwanan ta zai ƙare insha Allah ko kuma zamani cuta za ta nike ya za a mayar da mutanen ƙasa gaba ɗaya mu taru mu miliyan ka za mu yi zaɓe mutum uku wai su kafirai kawai su je su ce a ba su kuɗi su sayar wannan yayi in ana haka hakan ba daidai ba ne in ba a yi kar a yi jama'a mu tsaya mu shiri fiye da nada mu noma mai kiwo muna masu imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba musulmi ba mu kira shi mu ce ku taho zuwa musulunci mu kadaita Allah da ibada mu yi gaskiya mu rike amana mu so juna dan Allah mu zauna da musulmi yan uwanmu zaman lafiya wanda ba musulmin ba ma mu zauna da shi lafiya mu yi markan hali sai ya musulunta wallahi tallahi yau an gaya mun wata firon ɗattu ta musulunta jiya ko shekaran jiya ɗardu garin mutumin nan da ya ce kar a yi sallah kofar gidansa kai nan na riga gashi daga tumun samu musulma sai ka mutu ba kuna goyon bayan ƙarya ba wallahi da ba wa'azin da ba ɗaya cikin ƙarya kuke da ba wa'azi da ba ɗaya cikin ba sana'a ba karatu sai rawa sai kiɗa rawa da kiɗa da danne mata ba aure a ce wannan ne zai kyau ba kyau ku tuba don Allah sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mana wato mai martaba sarkin Karim Lamido da dan izala ya san Karim Lamido da muka je wato lafiyar lamurde muka ɗauki hanya lokacin ba hanya mun san inda wannan bawan Allah suke zaune Allah ya sa gwamnati ta ga Allah sa gyara mana hanya. Ina ji ina gani na sauka a Kano da yake na saba da da Saudi Arabia na ci kai ku biyo hanyar Ningi. Eh nisan ta bai dame ni ba gargada na fara shekaru. Ka ku bi da ni ta gargada amma na kira gwamnan Kaduna da na Plateau na ce su haɗu su gyara. Allah ya sa su yadda. Allah ya sa su yadda. Eh mu gwamnan tun da yace ai zabe ai mumunci yawa ai wayansu ba sa bari ai zaben da aka ce ai zaben da muka yi ba mun ci ba to murdiya kuma ai za ta faɗi Allah ka karbo mana hakki sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam